بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا ranar lahadi ko sha ɗaya ga watan ramadan na shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda hakan ya daidai da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a cikin tafsirin alƙur'ani mai girma wanda Allah ya ɗaukar da shi ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama littafin da yake littafi ne mu'jiza kuma shari'a kuma sannan da kissoshi na labarai da hikimomi da magani da waraka da dukkan wani abu da yake mabalin abubuwan nema na rayuwar duniya da kuma na lahira shi ya zo kuma da littafi muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara lulluɓa mana sutura wannan littafi mai girma ya kuma ƙara sanar da mu sirrin da ke cikin wannan littafi mai girma daga malakai mu ci gaba da inda muka tsaya da na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا تنفقون نعم قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم وما تفعلوا Allahu Akbar Allah madaukakin sarki yake cewa ya tsano ya sama za yi fi'ul kulma an faƙafin min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim wannan aya tana da dalilin sauka wasu daga cikin firka ko in ce ba'ifa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne suka zo suka same shi suka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma za mu fiku wa aina na bawa amwalana tambayar da sai mai kinan guda ne me ya kamata mu rika ciyarwa menene ya kamata mu rika ciyarwa sannan kuma idan mun ɗauko abin za mu siyar ina ya kamata mu ajiye wannan dukiyar tamu suwa ya kamata ku ba kaga tambayar guda biyu to shi ma Allah ta'ala da suke wannan tambayar guda biyu wajen ba su amsa sai dunkula amsa da irin salon tambayar da suke dama ita dukiya tun daga hadisin da ya zo wajen tambayar da za a yi ranar tashin alkiyama za a tambayi mutum game da rayuwarsa a cikin me ya tarar da rayuwarsa tambaya tana nan la ta zalu qadamu abdin hatta yusala an arba'in kafar mutum ba za ta bushe ba a tsaye ranar lahira har sai an mai tambaya ta abubuwa guda hudu na farko an umrihi fi ma'abnahu za a tambaye shi game da rayuwarsa a cikin me ya karar da rayuwarsa cikin alhairi ko shari za a yi tambaya sai kuma tambaya ta biyu wa an shababihi kima Allah za a yi mutum tambaya game da kuruciyarsa kasan lokacin da mutum yana saurayi a lokacin ko me zai yi lokacin zai tsaya yi tsayin daka yadda ya kamata to za a tambaya lokacin da yana samartaka alhaini ya rika tsayawa yana yi koko shigantaka ya rika tsayawa yana yi a me ya tsohontar da wannan samartaka ta shi sannan za a tambaye mutum wa an ilmihi ma za a mina fi za a tambaye shi game da iliminsa da ya yi na addini me ya rika aikata ya rika aikata alhaini ko ko a ya zama gurgun malami mai aikata shan za a tambaye shi game da wannan to tambaya ta hudu wa an mali min aina ta sababu wa fi ma anfaqa ita dukiya tambayar ta kala ne a ina mutum ya samu ɗaya kenan ko sannan kuma a ina mutum ya kashe ita dukiya ta yi ma tambaya ta biyu ne da haka kuma ta haɓai sai suka ce ya rasu da a ma za nufi me ya kamata ka rika siyarwa sannan kuma wa aina na bawa amwalana idan mun tashi ba da wani a ina za mu rika ajiye dukiyoyin bawo to an ce fa nazalat sai wannan aya ta sauka yas'alunaka ma ma yunfiqu an gane ko wajen fadin tambayar ta sai aka dunkule ta a cikin abu guda daya amma wajen amsa kuma za a ba su amsoshin tambayoyin guda biyu wannan sai dai qur'ani da aka kai tambaya biyu take da aka kai sai aka dunkule tambayar ta cikin abu daya wajen amsa kuma sai aka ba su amsoshin duka kuma zan faɗi dalilin da ya sa ake yin wannan wa ya tsaro nasa ma ya tsaro nasa ma za ya fito suna tambayar sa me ya kamata su rika siyarwa a lura ba a ce kuma ga zuwa za su siyarwa aka sa iyana me ya kamata su rika siyarwa saboda shi abin da za ka siyarwa din ya fi muhimmanci idan ga shi gaya maka waɗanda ya kamata ka ba wannan abu ne wanda yake mai sauki samun wannan din ya fi muhimmanci sai yasa sai Allah ya yi yi magana a kai to sai Allah ta'ala ya ce kul ma anfaqatu min khayr min khayr ka gaya musu duk abin da za ku siyar na daga alkhairi an fata wannan guda ba na daga abin da aka samu ta hanyar riba ba ko ta hanyar kwace ko ta hanyar fata ko ta hanyar fushi da magani ko ta hanyar kidnap ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar damfara ko bogar ba wanda ba wannan duk ba da kai ba da abin da ba ku siyar min kai da daga alkhairi shine dukiya ta halal wanda ka sai ka neme ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar noma ko ta hanyar wani aiki na ka wanda kai ko ta hanyar gado domin shi gado shi ma abu ne wanda yake dukiya ta halal babansa ko me yake yi idan ya tara dukiya ya mutu ya barta kai idan ka aji dukiyar halal matuƙar ba haƙoƙin wasu bace kamar kayan kuma ko da sun da shi za a yi tambaya ba kuwa sai dai in kun san ko haka ne ko sai ku maida wa masu dan ku so su kame al'amura a gane wannan to duk abin da za ku siyar min khairin da daga alkhairi shine amsar farko to ga waɗanda za a ba to jama'a yana so Allah a rantsa a nan gurin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala zai jiro zai jiro abubuwa guda hudu ko biyar wanda zai ke cewa su ya gabata a siyar a kansu amma abin da malamai na fito suka tabbatar waɗannan nau'o'in mutane guda biyar ko hudu dukkan su babu wanda siyar wanda take wajibi a akali a gane wannan waɗanda ake siyarwa a dole dole za mu magana kansu duk wanda wata ayar za ta faɗa siyarwa ce ta ihsani da kyautata ga sanar da baraka falil walidai ku siyar da iyaye mahaifiya mahaifi to mu dawo kan fikiyo abinda malaman fikiyo suke cewa baya lissumtar mutum a matsayin farilla ya ciyar da babansa da mahaifiyarsa sai idan ba su da shi a gane wannan amma mahaifinka misali yana da dama mahaifiyarka tana da dama to duk wani abu da za ka yi masa na alkhairi a babin kyautatawa ne ba a babu farilla ba ne a addinance a gane wannan sai dai kuma inda mutum dan kirki ne ba dan banza ba ne ai zai nemi albarkar iyayensa ko zai nemi albarkar iyayensa ko suna da shi ka ba su ai za su jira to wannan kuma babu kana ba amma a matsayin dole dole inda inda za ka ci da mahaifin ko mahaifiyarka a matsayin dole sai idan ba su da shi to a nan fa ba magana za a dama aya bane a yi ma wa'azi ina abin ya wuce da gurin magana ce sai idan ka girma sai dai daga san ma ce kawai daga kai lafiya ne baban ka ne kai karan ka da mahaifiyarka baba ka kai ka same shi baba na ya za ka bari in mun je kotu za ka je da karan da yake ba in dai ba su da shi haka da wata magana ga yanar su mahaifinka ya kawo karan ka ya ce misali kullum kawai sai duk sati sai dai ka ɗauko misali dubu biyar ka ba su su kuma wannan dubu biyar ɗin ba ta isar su abinci da sauran bukatun su so da haka yanzu ga bil nan ya rubuto a sati su dubu sha biyar suke bukata so da haka alhaji mun buga kan dole a abokance dole duk sati sai ka kawo dubu sha biyar an ba iyayen idan domin ba mai yarda da kai ba tunda an tarka yi masu haka sai idan nan an tsoro ta sun yarda ya da kai masu sannan ko da ya ce ba zai da kawo a wani zuwa dole haka za a yi kawai ko yana so ko bai so ko yana tsokoni ko bai yi oho wannan dole sai ya bada jama'a ana fahimta wannan karatu to sai kuma mahaifin mutum yana shi kadai ne ba ya da mata kuma ya zanto da sauransa yana da sauran garinsa yana bukata aure sai kuma kila mahaifiyar taka ta rabu da shi ko ta rabu nan ba malamai sun ce in dai yana buƙatar auren in dai kana da dama dole ka mai aure ba ya abin da shaida dole kawai ka fito da kuɗi ka bashi misali ya yi da yi ya biya su lafi ya koma ya ta babbar riga da zafi a je a ɗaura aure a shafa kuma sannan ka riƙa siyar da shi ka riƙa siyar da matarsa in dai ba shi da shi ka rika siyar da shi ka rika siyar da matarsa amma an ce idan ya nemo wata ta biyu to bai lizu bai lizunta ta kai masa kuma siyar da ita ita ba bai lizunta ta ta biyu amma ta farko dole kai mai kuma dole ka siyar da ita dole ka siyar da shi wannan shi ne bangaren da ya shayi mai bangaren mahaifiya ita ma za ka siyar da ita a matsayin dole kuma idan idan ta auri wani mutum mai dan dan shi wanda yana iya siyar da ita da al'amura na rayuwa yana ɗauke mata ana nan yau da gobe sai ta same shi sai ya gaba to yadda za ka siyar da mahaifiyarka haka za ka siyar da mijinka wanda ba mahaifinka ba dole ne ba ba wai magana wai a ce ko ka ga dama ko ka ce baka dan Allah da annabi a dole ka siyar da ita ka siyar da mijin nata wanda ta aure shi alhali yana da ikon da zai rike ta daga baya rasa ikon amma malaman fiƙo suka ce idan da ba ta san talaka ne rikis bai da yadda zai yi ai ɗanta yana da wadata sai ta je ta nemo shi a aka aka haɗa ya aure ta haka to sai kawai an ga wancan ɗan nata in dai matsayin dole ne sai a ga ya kai abincin da iya mahaifiyarsa kare za ta ci in ta in ka ta ga za ta raba biyu da ita da mutunta ra'ayin ta in kuma ta ga za ta cinye ta je ya ma ra'ayin ta amma ina magana abubuwa ne wani dole a nan gurin in yana neman albarka kan ai zai hada da kaje in ta ce to na aure shi banda shi na san dai a bikin ni kada za ka ce duk da na na aure shi a matsayin na san bai shi to yanzu ka rika siyar da mulika kaga yanzu bai ta bada kenan umarni kuma biyayya ga umarnin nan in aka yi shi za a samu alkhairi in aka saba kuma za a samu matsala jama'a an gane magana iyaye ko wannan shine haƙƙin siyarwa na iyaye game da ɗansu ko ƴarsu matuƙar wannan ɗan ko ƴar suna da wadatar siyar da wannan iyaye to sai kuma Allah ta'ala ce falil walidai ku siyar da iyayen guda biyu wal aqrabi da kuma ƴan uwa na kusa dan uwanka na kusa shine na farko da za a ce wannan wanka ne ko kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya shi ma kana da wadata ka ɗauki nauyin ka gurgurdan yi yana da cikin isani yana da cikin alƙai amma ba farilla ba ne ko ba wani haƙƙi da shari'a za ta tsora ba na dole dole a kansa ko murci sai da kai a matsayin ka na mai ranka umarnin Allah idan ka yi wannan abin za ka fita a gaba saboda fa an ce duk abin da mutum ya duka shi zai yi ba wallahi idan kai alkhairi a rayuwarka za ka tsinta alhairi za ka za ka tsinta alhairi idan kuma kai shaidin sharri a rayuwarka kai mugunta wa wasu kai ma za ka tsinci sharrin da muguntar kuma zuri'arka ma za ka tsinci haka an sha ganin wannan da ka al'akarabi yan uwa na kusa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shine mataki na biyu sai kuma mataki na uku shine uwa ɗaya to wannan su ne al'akarabi akwai waɗanda kuma ba su kai su nauyin haƙƙi da irin wanda za a ce ‘ya'ya maza kuke da su su ma duk suna da cikin al'akarabi amma ba su kai waɗannan da cikin gidan abu gila a ce da babanmu da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya ko da babanmu da baban su uba ɗaya ko da babanmu da baban su uwa ɗaya kaɗai su ma duk suna cikin akarabi nan da idan ka rika taimakon su za ka samu alheri sannan kuma wani ya sama da kuma marayu maraya a musulunci in ƙara maimaitawa kamar yadda na sha mai ko ita kamar yadda nake faɗin bayanai suna mai maraya a musulunci shine wanda mahaifinsa ya rasu ba mahaifiya ba mahaifinsa ya rasu ga shi kuma bai kai shekarun balaga ba iya maraya kenan a addini da duk abin da ya saba da wannan wannan sun ba maraya bane wannan ko wajen nakuda mahaifiyarsa ta haife shi in dai mahaifinsa da nan ba maraya ba tunda ga mahaifinsa bai yi mai kome da komai da haka al-yatama su ne yara ƙanana wanda ba su balaga ba iyayensu maza sirrinsu kuma ya zanto su kuma yaran ba wani abu a hannunsu wanda za a kula da tarbiyyarsu da karatunsu da da abincinsu to su ma yin irin wannan wallahi da masu arziki za su gane su rika buɗe manyan gidauniya na ɗaukar wannan wato nauyin marayu an gane ko da sun sami yarda Allah sai wato wannan hanyar saboda manzo Allah ya ce dalilin ya ne dan maraya ana wakatil ya ce bi sahafi ne fil janna da ni da wanda ya rika maraya ya rene shi kamar wannan ya ce haka muke a aljanna wani abin da zai ya bai sha'awa a ƙasar Nijar aka nuno mana wani gida kafitacce wasu mutane rukunin mutane ne masu arziki suke wasar su wannan kiyamu ne suka hada wata gidauniya suka gina wani babban gida duk wani abu na more rayuwa gurgurdan iko an sanya gadaje da kajigu da firish a kowane daki da ruwan zafi irin a shaya din da ruwan zafi da waye da abincinsu da masu gyara masu jiki a yi masu wanka wanda ba su isa wanka ba ga abinci da ke lufi lufi a ramana marayu kuma iyayen su da wanda ba su da abin da za su rike su kuma da makarantar su da a cikin wannan gurin babban guri ne ana karantar da su ilimin addini da ilimin zamani da abinci da filin wasan su yanzu kana jin Allah ya kyala wannan shi kenan ba ka da wani zai mata kalla wala wallahi Allah ba zai haka to mun ba da anan gurin masu arzikin mu su rike irin wannan ko abin da ya kama da wannan abu da wanda yake mai mai ƙarin daraja ga ma'aunin mutum ranar tashi a biya ba rike maraya ba ai ma aiki alaihi salatu wassalam ya ce afdalul buyut baitun fihi yatimun yukram aw mukram mafificin gidaje duka shine gidan da yake ga maraya a cikin gidan ana mutunta shi ana yin abin da ya kamata da Allah wancan mutanen da suka hada wannan abu ba samu wannan ba sun samu sai ce kuma wa sharrul buyut baitun fi yatimu yusawa da yusawa ilai wanda yusawa ilai wanda ake kewa ta masa mafi sharrin gidaje shine gidan da yake akwai marayan da ake musguna ne ana cin zarafinsa saboda ba ya bin sa yaro kaga ana samu irin waɗannan mutane to mu nan gurin ai duk abin da kai ba za a gode ba ka san mutum rukon wani dan wani da da uban wani kaga haka mun ban take ai ka dauke shi a matsayin ɗanka yadda ɗanka zai yi malaki ka zane shi ma ka zane duk abin da mutane za su faɗa su faɗa dama ana kubuta daga bakin mutane ne matuƙar in dai dan Allah na kai tana da kyana maraya yadda in ɗanka zai yi laifi ka hukunta shi saboda ya gyari ya zama na kirki shi ma haka za ka yi ne ba za ka ce nan da na buge shi za a ce dan ba dana ba ne to ashe ba tarbiyyar tashi za ka yi ba na la'isha cikin kashful gumma an jami'in gumma na al-imamu sha'rani tana cewa inni la'adribul yatima hatta yanfa'ila ni nukan samu maraya in mai duka in ta kama har sai ya fara shi me yasa dan ya zama na kwarai nan gaba zai gane fa'idar dukar ai ina fata an gano so da haka marayu yana da kyau ya zauku ana kyautata musu alkhairi Allah ta'ala ya ba mu iko kuma waɗannan gidauniyoyi da yanzu ake tashin kafawa ma da nan sai dai akwai nasiha game da gidauniya ta maraya duk abin da mutum zai bada a gidauniyar maraya da ɗan kwamitin da ɗan waye duka mutum ya ce ya yi yin riya ya bada nan a ce ai ya bada kaza an gane ko ko shi ya kawo kaza ana bada ana ɗaukar hotuna ba ɗaukar hoton ne matsala ba a'a yin riyar ta zuciya cewar dan a ce ai kun bada kaza kuka yi to shi ke nan aka haka kuma an rufe baki wani ya saba wani mataki ne da kuma miskinai zama a suwaye miskinai miskinin shi ne wanda ba shi da komai in ka gashi da safe ya hito zai je nema to karshen ta sai ya nemo zai kawo a yabin sun rana to irin wannan mutanen idan ka ga su ka taimake su ina ba ta gano in ka ga mutumin da zai da shi in ya tashi kullum sai ya nemo to ka rika taimakon irin waɗannan mutane shi ne wani mataki wani tabi da kuma ɗan kan hanya wanda guzurinsa ya ɗinki a hanya ya zo yana zuwa a taimake shi shi ma wannan kuɗi ka siyar da shi mun lissafa abubuwa guda nawa a aya lilwalidayni ko wal aqrabin wal yatama wal masakin wal tabi waɗannan guda biyar din duk ciyar da su ciyarwa ta ihsani in ban da ma'aikatan da aka yi bayani a kansu sai Allah ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi alim duk abin da kuka fiye na alkhairi to Allah yana tare da wannan yana tare da shi to su waye waɗanda siyar da su yake dole ba sharadin komai ga su kamar haka a take sai akwai azzauda matar sa wanda ka auro ka raba ta da gidan babanta da Allah dan za ta ina take son abinci gidan mahaifinta yanzu ka ɗauko shi ka kawo da wajenka haka dole kai za ka ce su ita komin wadatar ta kuwa ko da misali kila dama tun a gidansu tana yin sana'a tana da tarin miliyoyi ta zo gidansu kuma tana wannan harkoki kila ma tana da motocin transport da sauransu to ko ta ci ga kuɗi ta nimmin ta kuɗi yanzu dai shari'a kai ta ɗora masiyar da ita ita ba wani sharaɗin wanda yin ba ta da shi in dai ta aure ka ko ita wace ce wajen kuɗi da wadata kai za ka sai da ita sai inda ra'ayinta ta dauke ma ta ce to me gida tun da ina da wadata zan rasa so mana abinci ba matsala to dan kuma sai ka ce Allah ya saka ya kai domin sadaka ta baka yadda kan na ta bada za ta yi sadaka a gare ka matar aure ke nan ka ga ne haƙi sai na biyu ƴaƴanka wanda ka haifa kuma ƙanana wanda ba su balaga ba sai za ka sayar da su a matsayin dole amma idan suka balaga kuma ka koya musu hanyar nema malamai suna hada da wannan ga shi sun balaga kuma ka koya musu hanyar nema ka tabbata to kana yi sa kaiwa da wani gurin kaga kaga na fi jirgin gidan nan daga yau na gama na yi kana da sana'a kuma ka girma ka isa ka rike wani ba Allah ya ba albarka yanzu abincin mu za mu rike yi da kannanka sai kuma yalla a ji a nema bai da yin komai ba in yi haka to na malamai suna hadawa da wani abu su balaga a koya musu hanyar nema kuma ba su da zamana a zamana shi ne rashin lafiya ko nau'i na na ƙasa ƙila ya balaga amma makaho kai mahaifi ta kuma su zuba da shiyar shi ko ya balaga amma gurgu ne ka ci gaba da shiyar shi ko ya balaga amma bai ma iya tafiya yana da wata irin muguwar cuta ta fi gaba da shi da shi amma wasu malamai sun ce ko da waɗannan abubuwan matuƙar yana da yadda zai domin makaho ne na wata miliyoniya ko misali ko gurgu na wanda wanda yake masu ƙafa wajen dari na wanda yake son abinci da kashinsa to in yin haka ne ko yana da naƙasar kuma siyarwar ta fara a kansa sai ka ce ya ce da kansa shi matuƙar yana da wannan dama wannan shi ne ɗaya ke in namiji ne idan mace ce kuma ko ta balaga matuƙar ba ta aure ba sai za ka ci gaba da shi da ita saboda in ka in ita in aka sai ka siyar da kanta tamkar an jefa ta uwa duniya ne ta je ta lalace tunda ba ta aure ba da ko in ka yi wa yarka aure ko shekara talatin sai a gidanka sai za ka ci gaba da shi da ita a gane wannan sai kuma ciyarwa ta farin da ta gaba da mata da 'ya'ya sai dabbobi idan kana da su in kana da dabba ba irin yanzu yadda ake mutum ya so kawai din tutubalai ko sai ya je kawai da haka makwata ya rika rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kawai wato wannan dabbobin sake su ne tafi an ana tashari an dan tashi za a shiga daki sai ta zo ta dubura ko wani ya dan soma dabbobin sa abincin dabbobi ya dan ajiye zai kama ruwa ta zo ta kama shi wallahi rashin shari'a musulunci shi ya yi da haka baka isa wallahi dabbobin nan da ka so su siyar da su kanka yake ba kan makwatanka ba za ka dole ka ware masu guri inda za a yi masu turka a rika ba su abinci da ruwan sha a nan ko kuma ka samu wani mutum ya rika fita da su wajen kiwo can bayan gari kuma kare kiwo kare kiwo mutane amfanin gona misali ko kuma idan mutum ya ci wannan ka gaba siyar da su ka gaba siyar da wajen kiwo su rika yin kiwo to daga nan in dai ka gaza wannan to sai dai ka saida in ka ki saidawa kuma hukuma za ta saida maka da karfin shari'a sai dai ka dawo gida ka iske uwar gida tana kirgar kuɗi ga sunan dan gidan ka sai ce ba ruwa wani alheri mutum za mu fito to ni dai alƙali da ya yi kodin su ya ce ka same shi a kotu ko Allah to ai mun samu rahoto dabbobin ka ba ka rike su ba a siyar da su ba a kai kiwo suna ta cin abincin mutanen layi ya sa masu gani aka sai na masu bayan zakudin su nan da dai ke abin da da Allah ko zai kuma haka haka da kowa da kowa ya zo da lafiya sun magana wani daure da waye in an shuka duk da bai taso ba to sai kuma bayi yanzu ku za ku san babu bayi ko to wannan shi ne ciyarwa ta farilla duk kuma ciyarwa duk ciyarwar da za ka yi a duniya kowa za ta ciyar ba ta kai in ji harshen manzan Allah ba ta kai ladan ka ciyar da iyalanka ba nan hijiranka hadisi da dinari wanda ka ciyar da shi wajen miskin an gane ko da wanda ka ciyar da shi ya lissafo su da yawa da wanda ka ciyar da shi da iyalanka sai shi wanda ka ciyar da iyalan naka shi ya fi girman ladan haka manzan Allah ya faɗa haka Allah ta'ala ya ce wa ma ta'alu min khairin fa inna Allah bihi alim da abin da kuka aikata na alkhairi Allah ta'ala yana sanar da wannan abin zai ba ku sakamako garin ga garin ga mana wani hadisi na Bukhari da Muslim wanda kun shafe shi amma yana da alaƙa yana yana da sharhin wannan aya cewar talakawa ne suka taru suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin ruwan wuyan sai ka sai mutum yana ta alkhairi iri iri yana da wadata yi ta alkhairi sai da alimin Allah ya saka ne alkhairi amma ku ba za ku yi tunanin ya za ku rika dan taba gawa ba kuma wannan bai dace to su taruwa suke sahabbai talakawa suka zo wajen manzo Allah suka ce ya rasulullah zahaba ahlul bisuri bil uzur masu wadata da dukiya duk sun kwanta lada sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna sallah irin yadda muke sallah an gane ko wa yasumuna kama nasu suna azumi kamar yadda muke yin azumi amma wa yatasaddaqu da wala yatasaddaq suna yin sadaqa mai yawa irin wanda mu ba mu iya yi wa ya'tiqu da wala na'tiqu suna yanta bayi hukun ba ma iya yantawa saboda ba mu da kuɗi sai manzo Allah ya ce ashe Allah bai sanya muku abin da za ku iya sadaqa da shi ba ai ji idan ka ce subhanallah an gane ku a bayan kowace sallah ta farilla subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 33 to ai kowanne tasbihi da ladan sadaka ne da wata kaga zaka iya samu sadaka guda ɗari ba ɗaya bayan kowace sallah babu kuma da shi zai yi sadaka ɗari ba ɗaya a rana ai da wahala kullum sai suka tafi suna ta murna suna ta yi to da Allah magana tana buya ne sai kuma mawada sun tafi suka ji labarin abin da manzon Allah ya gaya wa talakawa to annabi alaihi salatu wassalam annabi talakawa ne kadai a su ma suka farka su ci gaba da yi sai talakawa suka dawo wajen annabi ya rasulullah sun faɗi labari suna yi kamar yadda muke yi amma Allah ya ce zalika fadlullahi yuti man yasha dan fara da Allah sai yake ba wanda ya ga dama ko ki zikirorin ki sadaka da ba ku iya ba sai shiga gaban ku haka Allah ya so so da haka in Allah ta'ala ya ba mutum dama ba sai ka sana da iya yadda kake da shi da ka rika yin alkhairi ko da kaɗan kar ka mai da kanka kai su a cikin alhaki alkhairi kar ka rayu a kar ka yi zuciyar ka saboda saboda ta ba aini ba zan iya komai ba a'a kar ka yi ta ko da biro ne guda daya sai ko tsagin da biro ne haka manzo Allah ya ce mutum ya ji tsoron wuta ko da ta hanyar yin sadaka da tsagin da biro in yana da shi Allah ta'ala ya samu dace now من من فسر الله تعالى بالخير فإن الله يجعل نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله أكبر الله تعالى yake cewa kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wato Allah ta'ala yake cewa kutiba alaikum alqital an farlanta muku jihad shi ne al-jihad wa huwa kurhun lakum gashi kuma shi jihadin nan abin ƙi ne a gare ku an ce an an an ajiye masdari a gurin wato ismul maf'ul ma'ana wa huwa makruhun sabbu shi abin ƙi ne a gare ku ba ku san jihadi din a wannan lokaci sai Allah ta'ala ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ya kusanta ko kuma tabbas domin an ce idan ka ji asa malaman tafsiri sun ce in ka ji asa a qur'ani to ba tana ne zato ba ne ko ana kaunar abin ya faru tabbas wa ka an takara wuce a huwa khairun lakum tabbas kuna kin wani abu shine zahari gashi kuma shi alkhairi ne a gare ku cikin shi akwai samun izza ta musulunci da musulmai cikin shi kuma akwai samun ganima ta duniya din ba saboda manzo Allah yana cewa alaihi salatu wassalam inna Allah ta'ala rizqi ta tafsir ruhi Allah ya sanya arziki na karkashin inuwar bashi na za a je a yi jihadi a kakkashe kafirai a samo ganima a zo a raba idan an raba kuma kashi biyar za a fara raba kashi ɗaya yana bai mali duk abin da manzo Allah ya tsaya yi da shi na matsalolin zai yi da shi an gane ko wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuma tabbas za ku iya son wani abu na daga jihadi ko makamancinsa kin yin jihadin kai ko makamancin sa gashi kuma har sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala shine yake da ilimi ku ba ku da ilimin komai da haka in Allah ta'ala ya ce ai abu ayi kawai ko jihadin ko wani sa mutum ya daina sanya ilimin Allah akan shi ya ilimin sa a'a ko addu'a sai kana sai Allah yi min kaza Allah yi min kaza yi sai to kuma kar ka takaita cewa dole wannan abin shi kadai ne alhairi a gare ka a'a yi tai yi tai in Allah ta'ala ya baka wannan abu shike in bai baka ba kuma to ya kaddara ya ga rashin bakan ya fi maka alkhairi akwai abin da idan aka baka shi sharri yake zama maka akwai ta'alaba kada ka ne a zamanin annabi alaihi salatu wassalam ya roki annabi ya roka mai Allah ya faru dukiya aka roƙa mai da dukiyar da yawa da yawa in yana bada zakka kai ne na bada har ƙarshe annabi ya fushi da shi ya aiko da zakka annabi ya ce ba har manzo Allah ya wafati bai karba sai yana a wurin zamanin sa shi ma sa'ala mafi ya aiko yace annabi ya ki karba sai ni zan karba ba zan karba ba wallahi a abubakar shi ma ya wafati zamanin sa yana umar shi ma haka ba haka dai ya mutu sai ka ga wannan ne hali kawai kaga kaga ashe inda Allah ta'ala ya rufe shi da alkhairi da bai ba shi wannan wadata ba ya rayu a matsayin mutumin kirki bai da wata wadata din ya mutu a matsayin sahabin annabi mutumin kirki da aljanna amma da aka bashi ba ta zama mai bala'i ba to kai ma in ka roƙi Allah wani abu ka ga ya ki baka ka kaddara irin haka soyayya ta sa ake maka haka kar ka kaddara to ai an ki amsawa an ki baka domin Allah shi ya san abu shi ya san gaibu kai baka sani karu da mara nan ba na ga mana shi ma shi ma da barko da yake shi haka malamin tafsiri suka ce ya roƙe Allah ya bashi wadata Allah mun kan ka tsaya a haka yace a'a yace ka tsaya a haka da Allah karu da daga baya bai zama dan jahannama ba a gani shi ba da ake Allah bai ba shi rai karo ta fa'ana da bai zama da bai gina alkhairi ba to da haka in ka karo ki Allah a idza talabta wa talaban alimta bi shuru shuru ibadikum fa bayrahu yadani wa bada aita yarfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ila ana fatukbala idan ka nemi wani abin da ya ma sai karanta to sutarwa abun Allah ya sani kai ne ba ka sani da haka Allah yana ingije maka duk abin da zai cutar da kai saboda kautakawar ka kar ka sake ka tuntu ubangiji mu sai ka tashi in ka kai ma abu kawai ka tsaya kar ka tsaya kana cewa dan me za a yi masa ba ga yadda nake kaza a'a kai ladabi ba ka san tsarin Allah ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu na'am yas'alunaka يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه na'am قل قتال فيه كثير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل na'am ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
na'am ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا فأولئك هبطت هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة na'am
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله أكبر الله تعالى إلى السواء يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wannan aya tana da dalilin sauka ita ma dalilin saukarta ma'aikin Allah ya kira wani sahabi da ake ce mashi Abdullahi bin Zashin da shi da wasu mutane wanda ba su wuce su goma ba sai ya tura su cewa su tafi can wajejen yankin makka a duk manzo Allah ya yi hijira akwai wani wani mutum dan kasuwa wanda ya hada kudaden kasuwanci da kasuwanci mai yawa na mutanen makka ya je zai dawo ta wata hanya to shi wannan Abdullahi bin Jashi din shi wannan wanda ya kawo da kasuwancin mutanen makka din shine Amr ibn al-Hadrami an gane ko shi wannan sahabi Abdullahi bin Jashin su ake je karbe waɗancan tawagar ta ƴan kasuwancin Makarin ya kwato kasuwancin ya dawo da shi Madina a raba wa sahabbai wani zai ce to me ya kawo haka abin da ya kawo haka da manzon Allah da mafi yawancin sahabbai daga ina suke ne da Allah daga Makka sun ɗauko gidajen su da suka tawo da su sun ɗauko ruhunan su na kasuwanci da zaru su da ke kan yana kan hijiran ma a goye a goye ake yin ta mutum ya tsille wani zai ɗauki masanya kamar zai jirgura daga nan ya wuce an bar wasu arziki sun gir a makka sun sun hau kan shi suna abin da suke nama da gonaki suke noma na musulmai to yasa manzo Allah ya ce a je a tarba waɗannan wannan raɗaɗin da talaka da talakawan sahabbai suke ciki na an kwace musu komai a kan a rarraba musu su samu sauki nan ba ma biyan sa ake yanzu an gane dalili ko ba magana abin ba magana ta'addanci manzo alaihi salatu wassalam shi ya zo duniya ne ma dan ya yaki ta'addanci to wannan tawaga da suka tafi shi shugaban kasuwancin amr ibn al-hadrami sai ya masa taurin kai ba su a kashe shi ba akai akai ya bada sai ke ta haka da takobi sai mu ba abin da aka aiko mu yi ba yace aiki in kaga an taba wannan dukiyar sai an kashe shi akai akai ka bari ba wannan ya kawo mu ba ita shi fa yadda aka ba shi amana sai ya maida wai kafiri da amana kafiri ba shi sai ya maida shi kenan ba yadda za su ke da kashe shi sai kashe wannan amur ibn al-hazara milin to tun da aka yi haka sai sauran suke saranda guda ɗaya shi ma sai guda ɗaya sai ya ruga dama shi su hudu ne kawai tare da waɗannan ayari na kasuwanci to guda ɗaya sai ya ruga guda biyu suke saranda sai aka kama shi wancan amr bin al-hasan ya an kashe shi gaba ɗaya wannan kasuwancin suka koro da zai kawo shi wajen manzon Allah ga yanan gurin an kashe wancan ga waɗannan guda biyu sun zama bayi sai an fashe su to wannan kisan da suka yi a ɗaya ga watan rakab suka yi shi idan dai mutum yana bibiyar karatun da muke yi zai ji watannin musulunci guda sha biyu cikinsu akwai guda hudu masu alfarma ko wanda razab yana ciki kuma dama shi ne yake a ware guda uku a haɗa suke shi ne zulƙada da zulhijja da muharram su wannan a haɗa suke sai razab da ke san baya to a far ɗaya ga wata razab suke wannan kisa amma su a zaton su zaɓin a zaton su sun yi kisan ne talatin ga watan jumada a sani ƙarshen wancan watan da wanda yake ba mai alfarma ba saboda musulunci ya hana yin kisa ko yaki a cikin wata ne a farmanin su kwarai shawa sun samu abin magana ka sa ba su ke cewa mai neman kuka ne to sai aka ɗauki kashin awaki sai aka jefe da ma so yake kuka to kuma yanzu kuma ga dalili ya samu an jefe shi da kashin awaki an ce ya tsage wayo wayo ya kai dama ta koma a jefe shi mana wa zai yi to su ma dama kullum cikin kullawa manzon Allah sharri take da bakin su to ga wannan dalili ya ba haba aka dinga yadawa ai dawa mun ce ba ba annabi ba da ga yanan watanni masu alfarma wanda tun iyaye da kakanni annabawa tun bayan kan sun haramta yin kisa da yaki a ciki gashi ya sa mutane sun kashe amr bin al-hadar ne a cikin sai da wata wata aka dinga yada wannan sharri sai wasu abin yayi tsanani ga sahabban annabi ba su ji daɗin wannan magana ba to da wannan abin ya dame su sai na cikin zamanin gashi abin da ake ake ta gaya musu to sai Allah ya saukar da wannan ayat dan ya goyi bayan sahabban tunda ba da sani suke ba kuma ya ce su ta'addansu da kafirai suke yi ya fi laifi a wajen Allah fiye da koda kisan ma da gangan ake a cikin wata mai alfarma ne Allah ta'ala ya ce ya faru daga ala sharar haram da kitabin din suna yi maka tambaya game da wato wata mai alfarma yin yaki a cikin sa yaya ya matsayin sa abun Allah kul to ka ga maka sai qitalu fihi kabir yin yaki a cikin wata ne alfarma babban laifi ne Allah bai yarda ya haka ba babban laifi kuma wannan yasa ko tantabara ka kashe a cikin harami ka tambayi malam bidiyo sai ka biya daga rikakken rago mai lafiya shine fansarwar tantabara ta harami da kashi kaddama na kawai to sai ya kasance kulik tarihi ya gabe amma ka ce musu wa saddun an sabilillah kanje mutane da kafirai suke yi daga bin hanyar Allah mutane da yawa sai sun yi kula za su musulunta wani azaba da da suka da maganganun manza ya sa ya fata to kanje mutane da suke yi game da hanyar Allah wa kufrin bihi da kafir cewa Allah da suke yi wal masjidil haram shi kuma yana koma kan wasaddun din da kuma canja mutane da suke yi game da masallaci mai alfarma idan an je su hana mutum ya sallah a cikin an gane ko wa ikrazu ahlihi da yadda suke fitar da ahadin masallaci mai alfarma yadda suke fitar da manzon Allah da sahabbai suke fitar da su minhu daga wannan harami akbar inda Allah to shi ya fi girman laifi a wajen Allah fiye da yin kisa a cikin wata da alfarmani an gane ko wal fitnatu akbar akbar min al qatl ai ita fitina a fitinin mutum a addinin sa har ya koma kafir ko kuma kafirin da kafirin suke jin malamai sun fassara wannan shine alfitna akbar min al-qatl ta fi girma a wajen Allah wannan kafirin da suke fiye da yin kisa a cikin wata da ba da haka in za su suka su fara suka kan su tukuna ba su haɗai ba sai Allah ta'ala ya gaya mana wata magana har da mu gaba daya sai ce wala ya zalu la yuqatilunakum wannan magana ka dauke ta har yanzu kafirai ba za su gushe ba suna kai a kanku ta kowace hanya har wannan kwallon da za a ga ana yi dai yaki ne wani mai sani bane ba ta zo da fikirin a yaki tunaninka akwai wanda wallahi ko juma'a ta sai dai raka saboda kwallon da Allah kuma ya ka tunani ne ai sai dai kare ba za a gane ba gazo da fikirin ai ba yanzu yaki da makami ai sai dai idan ya zama dole yaki da makirci da kulle-kulle shi suka tasa yanzu a gaba irin yanzu harkar social media din nan wani fa zai iya yin awa biyar a kan social media ya dai in dai yana da data da ne da kai wallahi zai iya kun bai yi bacci ba amma ba zai iya yin lafiya cikin daren ba na raka a yi da Allah ba ya kike nan ba ya kike ba wannan ko ya gane ko bai gane ba an yace shi kuma akan gadansa ba bulala ba komai shi zai zabza kai bulala da kansa kudi ma zai sa ya koyo data yazo yazo da ya kashe lokaci ya fata idan za haka ne mai yawan sannan waya ya tarifi gina idan lokacin tsura ya mutu kwarai da gaske kuwa in je ba abin da ya kiran da ya jima inda mai tsirin na zuwa awa ya raina ta kallo ya kan duka za ya kan duka ba biyu haka gobe haka wata da watanni shekara da shekaru ina tabbatar ma da waya ya zo da idan zuwa da wahala kuma yanzu ya kama ya zo siya ba kunan kiwon lafiya in ma mutum ba zai bari dan Allah ba ko ba zai sassauta da Allah ba ko da lafiyar su zai sassauta to wala ya kanu da yukan kun ba za su guje ba suna taya kanku hatta ya rubu kuma ajinu har sai sun mai sun juyar da ku kun kyala ajinu idan ta ba mu idan dai sun sami ikon yin haka yanzu ka san wani yadda yake son wani ga wasassan dan kwallo bai san malamin da ya karantar da shi addini haka Allah wannan ba a yarda shi ba malamin da ya koya mai alwala da sallah bai san shi yadda yake san wani ga wannan sallan wannan dan kallon da ba addinin sa ba shan ba garin su ba ba kabilar su ba ba yaran su ba bai ma san shi ba bai kuma sai yana san shi kai shi hasali ma yana iya zanto ma makiyin addinin kare da kai kanka din amma kuma ka fifita wani mutum mai muhimmanci a rayuwarka a kan da bibi ta shi akan wannan gurin so da haka duk abin da za ka yi shi ka yi shi sama sama in dai ba addini ba da duk waɗannan abubuwan barin shi gaba ta sama wurin san ba zai yiwu ba amma in mutum zai yi san abin da zai yi kuma kar ya zurfafa abin ya kai matakin da zai cutar da addinin wannan shi ne nasiha ba ni da gaske wanda suke cewa a daina kwallon gaba daya a'a amma in mutum zai kwallon ko ya kallanta ya san irin yadda zai yi ya yi da kan matakai da takarantar kar ya afka gaba daya mutum ya fada gaba daya ya ya halaka Allah ta ya kare da ita wannan wannan da ake ruga ba ita bace matsala ita wannan ba ta da matsala komai ba a abubuwan da ke zagaye da ita daga waɗannan din wani ko ana sallah ba zai tashi yayi ba an gane ko wani ya so wani kafiri kamar me wanda kuma Allah ya hana wannan to irin waɗannan abubuwan da ke kewaye da ita su ne matsala din ba ita hakikalin wannan ba da fata a gano wannan hatta ya rubu ku an gina ku yin su bawo wa man yartadi minkum an dini duk wanda ya rinda daga cikin ku ya bar addinin sa fa yamut wa huwa kafir kuma ya mutu yana kafiri fa ulai ka hadin al'amalu fi dunya wal akhirah to wadannan ayyukan sun ba su gaba daya a duniya da lahira yayi asara zuwa duniya gaba daya wa ulai ka ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan su ne ma'abuta wuta kuma su nuna za su dawama a cikin ta akwai wata latifa fiqhiyya a nan gurin al-imam shafi yace sharadin ridda ta bata ayyuka shi a wajensa sai idan ka mutu kana yi baka musulunta ba amma dan mutum ya ridda yau gobe ya musulunta shi a wajen al-imam shafi ayyukan su za su dawo tunda bai mutu yana kafiri ba duba kuma da wannan aya an gane ko man yarda min ku addini fa yamut wa huwa kafirun to ko la yin hadin al'amalu ko fi dunya wal akhirah sai in ya mutu yana kafiri amma dan mutum ya yarda sai kuma ya dawo ya ƙara musulunta to Allah ya bai nome ayyuka shi in za al-imam shafi al-imam malik yace a a shi ya dauki ayat suratul ma'ida an gane ko ita ce wacce malam ومن يكفر بالإيمان فقد هبل عمله كون ba maganar sai mutu ko kafir duk wanda ya kafirce wa imani ya ya musulunta ya dawo ya kafirta ya rinda kawai faqad habil amal a wata ayat ta surat al-maida aiki shi ya ba ta wa wa huwa fil akhirati min al-kafirin shi a lahira yana da cikin masu asara al-imam shafi shi kuma har yanzu dai yana nan kan fatawar shi ai وهو في الآخرة من الخاسرين أي ولا سوى ذي بلا ويا قال مسلم كفاية أنا كان أنا كوا أمام منا ذلك فتوى الإمام مالك مثلا إذا لو كنت زي زي زي ما بيان من أو كم مكان مالك تعب كريم saboda ai idan in faɗi kwara ɗaya kawai lokacin da mutum ya rufe bar musulunci ya sunan shi kafiri kafiri duk abubuwan san da ya yi ai dama ya gwada bai bai san su ne da haka yanzu idan ya dawo zai ƙara musulunta yanzu sabon musulmi za a yi duk aikin hajji suna sauran a wajen shafi ya rubuce ba aikin hajji da mata shi ma a wajen sa ya rubuce matar shi ta san ko wajen shafi ne da kuma in ya aikin hajji ta ya canza kaga na shi ma dai yana yana kallon dai masa wata malamin da ake shi to sannan kuma al-imam malik dan anas shi fa ba karamar hujja ba ce wallahi wannan mazhabin namu na malikiya a cikin mazahib al-muharrara duka ba kaman malikiya da shi da malamai kuma matsaloli wanda ake taharirin matsaloli a cikin ta babu kaman malikiya kuma mazhabobi da za su ga akwai abubuwa kalimai da hadisai amma malikiya za ka ce ba su da irin wannan so da ba ka a fitar da fatuwa sai an tantance ta an kwanfance ta sannan sai a kaje ta kuma ga shaidar da manzon Allah ya bada wannan shaidar ko da yake muna alfahari da ita yushiku an yadriba an-nas akbad al-ibil fala yajiduna aliman alama bil alim al-madina wannan shaidar manzon Allah ya kusanta mutane su dauki raƙuma ta zuwa wajen neman malamai amma ba za su samu malamin da ya fi malamin madinan nan ilimi ba malin annabi yake isharar zuwa gare shi so da haka duk wanda ya rinta aikin shi gaba ɗaya ya rubuce in ya sake musulunta to kuma yanzu sai ya sami ta ayyuka matan shi kuma to sai ya je ya auri wasu dan su wannan ke sun yi aure sun yi totar kuma zai zauna shi to yana tana sai sun yi aure sun fito wa zai aure su wa zai aura ta ce ka zauna tana tana sai aure su fito da haka rinta mutum ya kiyaye ta tana da asbabu da yawa kamar yanzu ko qur'ani ka tofa da biyu da shi ga wulakantawa riddat ka samu qur'ani ka ce to to da niyyar wulakantawa miyau ta ko miyau ai ba da kisa bane ko amma yanzu kana tsarka mutum yau sai dai wulakanta shi zaki to shi ma qur'ani wulakanta shi kai ke sai ya zama ridda ko mutum ya taka sunan Allah da gangan da gangan yana kallo ya taka riddat ko ya dauki Allah da aka rubuta Qur'ani ya wulgar bayan ta tauna fodiyo ya yaki ba wa dangur a yurfa kai yurfa da shi ba wa dangur zo ba a buga ba amma yurfa lokacin da suka je alƙalawa suka yi wasu suka samu mutane shi wadda fodiyo baya nan suka samu mata suka yi musu duka aka yi mutane wulakanci aka rika jan alluna a ƙasa da rubutu alƙur'ani a ciki shi wadda fodiyo ya ce wallahi ba za ka yi da sai mun ramu tun da suka rika san Qur'ani a ƙasa an rubuta Qur'ani a cikin allo suna ta a ƙasa yace to yanzu kuma sun taba alfarma Allah ba da mu kadai suke ba aka zo aka yi jihadi wanda ƙarshe Allah ta'ala ya ba shi Usman dan godiyo nasara domin ba Allah ka ba mu nasara akan dukkan kafiran da ke yakar mu da dukkan nau'o'in yakin da suke yi mana Allah ka barkar da matasan mu su gane abin da ya fi kamata su yi ba shiriri ta da da cinye lokaci mara amfani ba saboda ita dai mutuwa ba za ta ba ka uzuri cewa kai matashi bane in an rubuto a matashin za ka mutu kana cikin wannan abu sai ya kace Allah ta'ala ya samu cikin imani bukatun mu na alkhairi zahiran wa batin da masu neman addu'o'i a wannan duka Allah ke mana masu tsayayya mana masu kawo kayayyakin buɗe baki na Ramadana a wannan masallaci da sauran masallaci ma Allah ta'ala ta saka musu alkhairi Allah kuma ya ƙara musu haske tare da mu gaba da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم سيأتي أن تقول